ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونسك الأمة وجهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أوصيكم ونفسي أيها الإخوة بتقوى الله عز وجل والسم والطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في مكب تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعد عباد الله الدين الإسلام هو دين هو طاعة بما ينزل من الوحي من السماء وأمر بتقوى الله عز وجل والسم والطاعة فإنه قد قد أمركم كما أمر الذين من قبلكم بهذه الكلمة المباركة وبعد فإن دين الإسلام هو الدين عند الله وهو المقبول عند الله يوم القيامة هذا الدين يا إخواني هو النظام الذي يليق بحياة الإنسان فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم فإن فيه شروط وقواعد وأخلاق وطبيعات مهمات حميدة فإن من طبيعته الألفة أمر أتباعه بالألفة والتعارف وعدم التباعد والأف والسمح والعض فإن الألفة طبيعة في الإسلام فيها خير ونصر واجتماع على الحق هذا من طبيعته عباد الله الأف العلفة اتفاق الآراء اتفاق الآراء في المآونة اتفاق الآراء في المآونة على تدبير المعايش وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم وأتسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وقال الراجب الأصبهاني رحمه الله تعالى في هذه الآية حص على العرف والاجتماع الذي هو النظام الإيمان واستقامة أمور العالم كلها وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم فاجتمعوا واعتلفوا وازدادوا قوتهم وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف أي لحسن أخلاقه وسهولة طبيعته ولين جانبه عباد الله قال الله سبحانه وتعالى في شأن العلفة بين المسلمين والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير أقول ما قال إن صواب فمن الله وإن أخطأت فمن يوم الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala shi kada yake ba shi da abokin tarayya a samai da kasai muna shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bawansa ne kuma jakadansa ne ya turo shi da addinin musulunci da alkur'ani gaba daya wanda ya bishi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka bayan nan ya yi uwana cikin addini ina yi wa kaina da wasici bisa jin tsoron Allah subhanahu wata'ala wannan wasici Allah ya fara shi da kansa a cikin alkur'ani mai girma da yake cewa walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah hakika na yi wasici gare ku ga waɗanda suka gabace ku cikin al'ummatai kan ku tsaya kan kiyaye dokokin Allah mai girma da goya babu shakka wannan manzo ya isar da wannan sako da ubangiji ya turo shi ya isar da amana ya isar da manzanci ya yi wa al'umma nasiha ya yi aiki riris domin ci gaban wannan addini ya bar al'ummarsa kan gwadabe mai kyakke wanda dare tamkar rana ne ba mai gushewa ga wannan tafarki sai wanda ya halaka sani ya yan uwana cikin addinin Allah ina yi wa kaina da ku wasici bisa mu yi tsoron Allah mu kiyaye dokokinsa mu zamto masu jin gaskiya masu yin da'a ga gaskiya domin Qur'ani ko kuma Allah subhanahu wata'ala ya umarce mu da wannan da yace yayi wasici gare mu ga wanda suka gabace mu cikin al'ummatai mu kiyaye dokokin Allah subhanahu wata'ala annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa ittaqillaha haythuma kunt a matsayinka na musulmi ka kiyaye dokokin Allah a duk yanayin da ka tsaci kanka bayan nan yayin uwana addinin musulunci shine addini a gun Allah shine karbabban addini a ranar alkiyama duk wanda ya je wa Allah da wani musulunci to Allah ta'ala ba zai karba ba wa man yabtagi ghayra al-islam dinan falan yuqbal min wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya je wa Allah da wani musulunci ba musulunci ba to Allah ya ce ba zai karɓa ba kuma iya cikin taɓaɓɓu hasararru a gaban Allah gobe alkiyama wannan shi ne addini tsaye wanda Allah ta'ala ya umarci duniya ta tsayo a kansa ta yi rayuwar ta har ta ƙare a kan wannan addini wannan addini ya ‘yan uwa iya da tsare-tsare waɗanda suka dace da rayuwar ɗan adam domin Allah ta'ala yana cewa fitratan lahin lati fataran nasu alai irin tsarin addini na musulunci da shi Allah ta'ala ya tsara rayuwar ɗan adam aka ba rayuwar da za ka yi ta yi ma daɗi ba kai addini ba duk abin da za ka samu na ni'imar duniya dukkansu to in dai ba addini kake ba wannan abin ba su da amfani kuma rayuwar ba za ta meke ba mu sani cewa a cikin addinin musulunci akwai sharuɗai da dokoki da ƙa'idoji da wa'ansu halayya na gargare da ɗabi'u masu kyau masu mahimmanci abin godiya ga kowa mu sani daga cikin ɗabi'un musulunci masu girma masu alkhairi masu albarka shine musuluncin ya umarci 'ya'yansa da haɗin kai a dunkule abu ɗaya a ƙarƙashin alkitabu wa sunna ya zamto akwai taqaru da kusantar juna kada a yi nisa da juna a dinga bibiyar juna ana fahimtar kuskurai na juna kuma ana gyara wannan doka ce da umarni daga Allah zuwa ga 'ya'yan musulunci wa adamu taba'udi musulunci ya hare mu mi nisa da juna wane ja can wane ja can wane kafa can musulunci yayi hari ga wannan musulunci yayi umarni da al'afu mu dinga yi wa junan mu afwa musulunci ya umarce mu da saukin hali kini as-samh ya zamto mai saukin hali wajen mu'amala musulunci ya umarce mu da bada wa juna uzuri mu dinga uzuri wa juna haka nan ita ulfa ya yan uwa haɗin kai ko dunkulewa kan gaskiya ɗabi'a ce a cikin musulunci a cikinta akwai alkhairi ko alkhairi masu yawa a cikinta akwai taimakon Allah a cikin haɗin kai akwai dunkulewa akan gaskiya wannan iya cikin ɗabi'u na gargari cikin ɗabi'un musulunci musulun ya ‘yan uwana masu albarka ita ulfa kamar yadda malamai suke bayani a kanta shine ittifaqul ara haɗewan ra'ayi da ra'ayi na da naka duka mu dunkule su ɗaya fil ma'awana ala tadbiril ma'ayi wajen mu dunkule mu tabbatar da cewa muna gudanar da rayuwar mu irin yadda tsari na musulunci dora mu aka ra'ayi da fahimta matukar ba cin karo ta da nasi ba to haɗin kai iya tafiyar da ita wannan da yawa ya faru ga wannan Usman dan Affan Allah ya ƙara yadda da shi ya haɗa mu da mu da shi gidan aljanna firdausi a gobe alkiyama lokacin da iya khalifa ya zo zai yi aikin hajji a lokacin tare da su abdullahi dan abbas allah ta'ala ya kare da su to a ka'ida lokacin manzon allah sallallahu alaihi wasallam idan ya zo aikin hajji ya haɗe sallar azhar da la'asar ya yi jam'i na kasaro kuma ya yi takadimin kasarar sannan abubakar ya zo shi ma ya yi umar ya zo shi ma ya yi lokacin da usman ya zo sai ya ce sallan azahar cika ta za a yi ba za a yi kasaru ba sannan sallan la'asar za a jira lokacin ta yi ita ma a yi ta ba tare da an haɗe su ba a lokacin abdullahi ɗan abbasu yana nan sai wa'an suka zafiya suke cewa ibn abbas kana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da yi abubakar ga abin da yi umar ga abin da yi amma yanzu usman ya zo ya saba kuma ya zaka mai biyayya sai dan abbas yake cewa al ulfa khairun wal wal firqatu sharr yake cewa hadin kai mu bi shi a matsayin sa na amirul mu'minin tunda ba nassi ya sabawa ba alkhairi amma rantsuwar kowa ya kama gabansa shari ne kun ga wannan iya nuna cewa matuƙar ra'ayi ne ko fahimta wanda ba nassi ƙarara ta ci karo da shi ba to idan ana buƙatar haɗin kai sai kowa ya ajiye ra'ayinsa kowa ya ajiye fahimtarsa an zo an dunkula akan gaskiya sannan kai yake haɗuwa amma matuƙar zan ja in tsaya in dage in kafe akan ra'ayina shi ma wancan ya ja ya kafe akan ra'ayinsa to kai ba zai haɗu ba matuƙar nassi shine za a bi ko ana so ko ba a so amma matuƙar ra'ayi ne da fahimta matuƙar muna so kanmu ya haɗu to sai mu yi ƙoƙarin sassauta kafiya akan ra'ayi da sassauta kafiya akan fahimta mu bi abin da al'umma suka dunkule a kashi ne alkhairi wannan ya faru cikin malaman fiqh da yawa har malam Abdurrahman al-Qadari iya cewa a matsayin ka na liman idan kana da yaqini baka yi rafkanuwa ba a sallah amma sai ka ji masallaci ya kaure da subhanallah amma kai ka tabbatar da baka samu kuskure ba yace idan ka ji subhanallah ta yi yawa a masallaci to sai ka sauko daga ra'ayin ka bar ra'ayin al'umma domin a samu haɗin kai wannan fatawar malaman fiqh ce dai wa sun bada wannan fatawa saboda ya ƴan uwa wannan shine haɗin kai Allah ta'ala yana faɗa wa annabi rahama sallallahu alaihi wasallam daga cikin ni'imomi da Allah ya wa manzon Allah ke ta na haɗa maka sabon kawo wa allafa bai da kulubi domin in ba haɗin kai to ba abin da za a sa gaba a ci nasara haɗin kai shine jigo na cin nasara a kowane al'amari hatta gwamnatoci da ƙungiyoyi individually gwamnati ba ta karɓar al'umma amma a je a ƙungiyance ƙungiyance to sai ta fi ƙarfa kuma sai ta fi abawa abin muhimmanci hatta a duniyance ma haka abin yake gudana kuma wannan har abin allah abin haka yake mu dunkule abu ɗaya iya daga cikin abin da aka sa hikimar yin sallar jami'i guda biyar a yi haka malamai suke faɗa domin kanmu ya haɗu mu fahimci juna mu ƙara kusantar juna a cikin addini aka ce mu yi asuba mu yi azahar mu yi la'asar mu yi magrib mu yi isha duk a jami'i sannan aka ce in sati mu haɗu mu yi juma'a irin wannan sannan aka ce in shekara ta yi wanda Allah ya horewa a haɗu a saudiya duk wannan iya nuna haɗin kai da kusantar musulmai a kuɗi ba a san wariya ba a san komawa gefe wannan iya cikin ni'ima da Allah ta alaiwa musulunci wa atasimu bi hablillah sai Allah ya ce ku yi ruko da addinin Allah shine hablillah ko alquran ko addinullah jami'an gaba ɗayan ku kada ku raraba kuma wata hikima ta alqur'ani ya yan uwa duk inda alqur'ani yake bada doka a galibiya a jami'i yake bayarwa in ga qur'ani ya bada doka ta mutum daya sai dai ko annabi ko kuma wanda daga cikin fajirin mutane domin a ganshi a kiyaye abin da yi ko kuma wani mutumin kirki shi kadai a ganshi akwai kai abin da amma a garabiya umarnin qur'ani jami'i yake bangaren sallah jami'i bangaren zakka jami'i bangaren azumi jami'i duk abin da zai bamu doka a jami'i yake bamu doka domin musuluncin abu ɗaya ne inna hadhihi ummatukum ummatan wahida ita wannan al'umma Allah ce al'umma ce kwaya daya wa ana rabbukum fa'buduhu kuma ni ne ubangijinku ɗaya ku bauta masa masani cewa imamun rakibul asfahani ne daga cikin magabata yake cewa da Allah ya ce wala tafarraqu wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu sai ce hasbun ala al-ulfa wal ittiba a wannan aya akwai kudaitarwa wajen mu hada kanmu mu dunkule a guda allabi huwa nizamul iman wanda hadin kai inji asfahani ya ce shine tsari na imani wa wastikam umurul alam kuma shine yake tsayuwa da umarnin duniya gaba daya Allah ta'ala yake cewa wa in yuridu an yakhda'uka har in munafikai sun so su yaudare ka ya rasulullah fa inna hasbaka Allah ubangiji ya isar ma wallazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin ubangiji ne shine ya taimake ka da kansa kuma ya taimake ka da gudunmuwar mu'minai sai Allah yake nuna wa manzon Allah haɗin kan sahabbai ya zama wani ɗan ba wajen ci gaban da'awa Allah ya haɗa kan sahabban bahu ɗaya suke jin maganarsa suke mai ɗa'a suke mai biyayya suke yi da duk abin da ya zo da shi wannan iya cikin manufa ta musulunci a matsayinka na jagora na shugaba jagora to in ka ga al'umma suna ma ɗa'a suna dinka to Allah ne ya kallafa musu kuma Allah ya so ya tabbatar da wani alkhairi a ƙarƙashin wani haɗin kan kar ya zamto haɗin kan da suka baka da goyon baya da suke ma da jin magana ka da suke yi kada ya sa kuma ka ɗau ɗan ba kuma na zalunta na tursasa musu Allah shi ne yake da ikon haɗa zukata a ɗaya har ma yake cewa da za ka ci da duk abin da ke faɗin ƙasa akan ka haɗa kansu ba zai yi ba walakin Allah Allah bai da Allah ne haɗa ma kansu kuma inda mu azizul hakim Allah shi ne mabuwayi ko mai hikima masani ya yan uwa mu haɗa a ɗaya mu dunkule hakan zai ƙara mana kwarjini hakan zai ƙara mana matsayi haka zai kara wa addinin musulunci ci gaba jabir dan abdullahi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi mumini shine wanda yake ba da hadin kai akan gaskiya kuma in an nemi hadin kai zai bayar al mu'min yuqlafu wa yuqlaf duk inda mumini yake domin kyakkyawan halinsa da saukin al'amarinsa to duk abu na alkhairi ana yi da shi gaba daya sai manzon Allah ce babu alkhairi ga wanda in an nemi haɗin kansa baya baya ga wanda in an zo a haɗu shi ai alkhairi zai ware gefe to ma ake Allah ce babu alkhairi ga wannan mutum haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam musali ya uwa a a cikin al'amari na haɗin kai wanda Allah ke umartar musulmai da shi ba inda qur'ani ya zo da cewa mu kwaikwayi kafirai ko ma mi sha'awar su ma sai a wani bugu da daya kuma al'amari ne wanda yake da alaƙa kai tsaye da haɗin kan musulmai sai ce wallazi na kafaru ba'aduhum awliya'u ba'd Allah ce su kafirai karshen suratul anfal yake cewa shashin su iya jibin da rabar shi ma'ana Allah iya ce kafirai suna dunkulewa abu daya musamman idan suna da mummunar mutuba amma ba kan musulunci sai Allah ke cewa illa tafa'alu ku musulmai in ba ku irin wancan ba ba takun fitnatun fil adu wasalun kabir za su samu barna da fasadi su yaduwa bayan kasa ƙura'ani ke cewa mu kwaikwayi kafirai wajen haɗin kai a ce duk inda ga haɗin kai asalinsa musulunci duk inda yake duk inda ga garar raguwa da kowa ya ja gefe ya kafa nasa dabar to wannan musulunci bai san wannan musulunci ya yadda da jagoranci kwaya ɗai a yi ɗa a aibiyya akan gaskiya musulunci ya yadda in jagora ya kuskure a fahimtar da ita inda zai gane musulunci ya yarda kada a bar mutum akan kuskure amma musulunci bai yarda da rarrabuwa ba bai yarda ba kuma iya cikin abin da yake kawo musulunci ci baya muna da yawa muna da abin fada amma abin takeici da kanmu muke ya karjunan mu kaji musulmi ya zo yayi kutuba ta minti 40 amma ran da yake wadan wasu musulmi ga matsala ta tsarki ga ta sallah ga ta makotaka ga ta zakka duk an bar wannan yayi kutuba iya raddi kan mutum ɗaya kuma dan uwansa musulmi ko ya zauna kan teburin tafsiri ko ta'alim yayi awa ɗaya amma raddi yake wanda kake wa raddi shi ma da awarsa alkitabu wa sunna kai ma da kake raddin da awarka alkitabu wa sunna to mu haɗu mu gyara mana hatta sahabbai bambancin ra'ayi an samu amma hakan bai sa rarrabuwa ba duk duba tarihi ga sunan da yawa saboda ka ya kamata yan uwan mu san cewa haɗin kai shine abin da musulunci kullum yake kira mu aka mu duba da musulunci ce mu karanta fatiha a cikin sallah da kace alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmiddin sai kace iyyaka na'budu ya Allah gare ka muke bauta da kai da yan uwanka kana kaiwa Allah rubuwar cewa ba kai kidai kake masa bauta ba da yan uwanka ce sannan ka ce wa iyaka nasta'in ya Allah gare ka muke neman taimako ni da yan uwana sannan ka ce ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici ni da yan uwana baka ce kai kadai ba wannan hadin kai Allah ke koya mana kana kai cewa dukkan wani dan uwanka musulmi Allah kake da iya ma bauta kuma iya neman taimakonka kuma iya neman shiriyarka hatta a tahiyya da ka zo kammala tahiyya zaka ce assalamu alaina amincin Allah ya tabbata gare mu mu musulmai gaba ɗaya ba gaba ɗaya in general dukkan musulmi ka sace wannan addu'a sannan ka ce wa ala ibadillahi sabi in ka zagi wani in ka ɓata wani to har shi a cikin addu'a da kake masa mu dinga fahimtar nassi sai wani abin na gaba da jayaye sauƙi a cikin zukatu mu sani cewa a daga cikin fa'idoji na haɗin kai da malamai suka ajiye duk inda al'ummar musulmi suka haɗa kansu za a samu asbabun nasarar tamki Allah zai taimake su sannan za su tsaye su kafa a buɗe ba mai ture su abu na biyu kulfa ta jama'a shamrilin umma da al'umma da tarar da ku to idan har ta haɗa ke za ta dunkule abu daya kuma za ta yi abin kirki sababin da iya ce sami hamari lahi ta'ala haɗin kai iya zama sanadi wajen riko da alƙur'ani da gaskiya haɗin kai min asbabil muhabbatin lahi wa rasul idan al'ummar musulmai sun haɗa kansu to Allah zai san su manzon Allah zai san su sannan da'iya ila tanasuri wa salamatul mujtama'atul muslim haɗin kai iya zama sababin nasara da kubutar dukkan mujtama'i na musulmai ya zamto ya tsabtata ya gyaru ta shi'a ta'awun bainar musulmi haɗin ta iya yaɗa taimakeke ne tsakanin musulmi idan mun yi sallah za mu gane waye mai matsala waye mai matsala idan mun dunkule za mu gane waye ke buƙatar nasiha waye ke buƙatar taimako waye ke buƙatar shawara ashe dunkulewa tana samu taimaki junanmu ko mun sani ko ba mu sani ba sannan daga cikin maganganun malamai imam al-ghazali abu hamid yake cewa al'ulfa samarar husnul hulk duk inda aka haɗa kai to sakamako ne cewa akwai kyakkyawan hali a cikin al'ummar wannan magana ce ta imamul gazali alai masana ya ce wata faruku kuma samarar suwar hulk duk inda aka samu rarrabuwa wane ya jacen wane ya jacen to sakamako ne cewa na al'ummar halitta baki da ke fa husnul hulk yujib at-tahabbub wa ta'alluf yace cewa haɗin kai iya sanya soyayya kuma iya sa a dunkule a guda imam sulmi yace cewa wa aslu ta'alib huwa bugudu dunya wal a'rabu anha idan ana so kai ya haɗu inji imam as-sulmi yace ta sai arabu da duniya gaba daya duk kwace kwacen ta sai an yi hakura da shi da abubuwan da ta bujuro da shi mara kyau fa hiya lati tuqa al makhalafa bayna al san duniya a makati ne ke sanya gaba da sabani tsakanin yan uwa shekul islam ibnu taymiya ke cewa inna salaha magabata na kwarai kanu ya telefuna fil masailil far'i suna rarrabuwa su kasa fahimtar matsala na far ba wai usul da tauhidi ba masail wani bincin wani bincin hatta sabai sun samu wannan amma shakul islam yake cewa ma abaqa ulfa wala usma wa salatul bayt tare da cewa suna nan suna nan wajen taimakon juna da fahimtar juna da bawa juna kariya duk da cewa ne ya fahimci kaza ni na fahimci kaza din a'a to hakan ba zai sababar da gaba ba hakan ba zai sa zagin juna da cin mutunci juna ba musulun ya yankuwa imamul albashi yake cewa a ta'alluku sababul kuwa duk inda al'umma ta haɗa kanta to akwai ƙarfi zai zo mata daga Allah wal kuwa sababul taqwa kuma ƙarfi sababi ne na taqwa tsoron Allah wa taqwa fisulul ma'in warkunu shiri ita kuma taqwa wata kari wata rigar kariya ce wanda in kun sa ta ba mai yahuda ma'ana iya ce in kun haɗa kanku duk sharrin makircin yahudawa da in shi ya ba abin da zasu amma matakar kun bar baraka a junanku za su yi musu lalata Allah ta'ala ke cewa ya yi wallazi na amanu aqimu Allah wa rasulahu wala tanazu ya kuma su imani ku wa Allah da'a ku wa manzon Allah da'a wala tanazu kada ku rarrabu kada wane yi cin wane yi cin ka tabshiru sai ku daidaitu wa tazhaba rikum sai karfin ku ya gushi wasbiru inna Allah ma'as sabirin ku yi hakuri Allah ta'ala yana tare da masu hakuri saboda kuma muna kira ga al'umma musamman sakon wannan kutuba ta mu yau mu yi kokarin kawar da bambance bambance ra'ayi mu dunkule akan alkitabu wa sunna wannan akwai alkhairai masu yawa a ƙarƙashin wannan Allah ta'ala ya mana albarka ya samu gam da fitar a duniya da lahira ni salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara wannan aiki da kansa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إذ الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر لوالدينا لما سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم